إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna ƙara jaddada da godiya da yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake hallara mu a wannan masallaci na na Qur'an don ci gaba da karatun mu na littafin ahalari wallafar al-allama Sheikh Abdurrahman al-Akhdari al-Maliki rahimahullahu ta'ala a wannan rana ta alhamis wadda take hudu yiwa hudu ga watan aljuma da saniya alif da dari hudu da talatin da takwas wadda ya zo daidai da biyu ga watan maris miladiya dubu biyu da goma sha bakwai a karatunmu da ya gabata mun fara karatu a fasalin da yake magana kan sharuɗan sallah fasalin da mala ya ce fasalin fi shuruɗin salati fasalin da yake magana a kan sharuɗan sallah mun yi ɗan nisa a cikin wannan fasali yayin da muka ambaci kamar yadda malam ya ambata sharuɗan sallah ya ambaci tsarki kala biyu tsarkin hadasi da kuma sarkin khabasi sarkin khabasi kuma shine sarkin najasa wanda ya hada gangan jiki da tufafi da wurin yin sallah da kuma suturta al'aura da fuskantar alkibla da barin magana da kuma barin ayyuka masu yawa na ga daidai nan muka tsaya sai malam ya ce wa auratu rajuli ma baina surrati wa rukba al'auran namiji abin da ke a tsakanin al'auran namiji abin da ke tsakanin asurraci wato cibiya wal rukbati da kuma gwiwa wal mar'atu kulluha awratu ita kuma mace dukkanin ta al'aura ce ma adal wajha wal kaffai in banda fiska da kuma tafukan hannu to wannan malam ya shiga magana da gane da abin da ya shafi kuma al'aura bayan ya ambata mana wajibcin suturce al'aura a yayin sallah to sai ya ga akwai bukatar kuma ya fahimtar da mu me ake nufi da suturci al'aura menene gwargwadon wajibi da ake bukata ga waɗannan jinsin biyu namiji ko mace su suturce gabanin a ce sallar tayi ko sallar tayi ganta tunda suturci al'aura sharadi ne to menene al'aura sannan menene daga nan ne za a iya sanin kuma menene abin da sharadi ne a rufe shi in bai rukuwa sallah ba ta yi ba menene abin da in ba a rufe shi ba aka yi sallah ba zai hana yiwuwar sallah ba to wannan yana da matukar muhimmanci malam bai manta da shi ba bai kuma gafala ba malam ya ambaci wannan a cikin karatunsa malam ya fara da al'auran namiji yace wa auratu rajuli ma baina surrati wa rukba al'auran namiji abin da ke tsakanin cibiya da kuma gwiwa duka duk ba wanda bai san me ake nufi da cibiya ba a cikin dan adam to hakan nan gwiwa kowa ya san me ake nufi da gwiwa a cikin dan adam to abin da ke a tsakanin cibiya da gwiwa wannan shi ake cewa al'aura malam ya faɗi wannan magana kai tsaye ba tare da ya yi ishara zuwa ga wani saɓani ba amma sai dai mas'ala ce wacce take ta saɓani tsakanin malamai shin haka ne al'aura kaɗa namiji cibiyarsa zuwa gwiwarsa wadda idan haka ne zai zama dukkan namijin da ya yi sallah cibiyarsa a waje ko kuma abin da yake daura da cibiyarsa ta baya ko ta gefensa na kunkumi a waje ko kuma ya yi sallah gwiwarsa a waje ko abin da ya haura gwiwa ya shiga cinya a waje sallarsa ta baci ba za ta yi ba saboda rashin saboda rashin rufe al'aura idan wannan zance haka yake kenan idan kuma wani zance sabanin wannan aka tafi akai kamar yadda muka yi ishara zuwa gare shi cewa akwai sabani tsakanin malamai cewa akwai malaman da suke ganin a'a al'aura kadai waɗannan ababen guda biyu da ake ce musu al'aura su ne al'aura tsakanin mace wato azzakari da dubura waɗannan abubuwan guda biyu su ake cewa al'aura abinda duk ba su ba to baya shiga cikin al'aura dukkan waɗannan ɓangarori guda biyu suna da nasu dalilan da su zai la'akari da shi malam yana tare da masu fahimtar cewa al'aura daga cibiya ne zuwa gwiwa saboda hadisin abi talib sunan abi dawud ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa qatti fakhidaka wala tanzur ila fakhimi hayyin wala mayyit ka rufe cinyarka kada kuma ka kalli cinyar rayayye ko macece wannan hadisi ibn al-Bab yace hadisi ne dhaifi mai rauni ne wannan hadisi malaman da suke ganin cewa cinya ko ya cinyoyi da cibiya duka ba al'aura bane sun yi la'akari su kuma da hadisin da ya zo cikin Bukhari da Muslim hadisin Anas dan Malik wanda yace sun yi tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sira da amincin Allah sallallahu alaihi gare shi ya dauke shi a bayan abin hawa a bayan jaki suna tafiya sai iska ta ɗage izari wato zane na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cinyarsa ta bayyana ya ce hatta anni la'anzuru ila bayadi fakhidhi ya ce har sai da na zo ina ganin farin cinyarsa alaihi salatu wassalam annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi bai rufe wannan ainihin cinya da ta bayyana ba ga Anas kuma yana ganin ta wanda inda a ce al'aura ce to annabi ya da ni Allah sabbata gare shi ba zai bari ta bayyana kuma ya san da wani a bayan sa yana gani ba ko da a ce bai san ana yana gani ba saboda girman lamarin Allah zai iya sanar da shi ya kuma umarce shi da ya rufe saboda ana gani amma duka haka bai faru ba wannan yake nuna cewa to kenan ashe cinya ba ta daga ba ta daga al'aura zance matsakaici tsakanin waɗannan zantuka guda biyu shine lallai al'aura ta kasu kashi biyu akwai al'aura ta hakika wacce take muharrama akwai kuma al'aura wacce take khatifa al'aura muharrama ce al'aura mudallala al'aura khatifa al'aura wacce take ita kuma bata kai waccar al'aurar girman sha'ani ba sai bata kai waccar al'aurar girman sha'ani ba ita wannan al'aura khafifa to akan wannan zance za a ce wannan al'aura ba ta kai babbar al'aura girma ba wajen ainihin wato tsaro to ta wannan fiskar sai mu ce al'aura kashi biyu ce zance bai inganci al'aura wacce take matsananciyar al'aura ita ce waɗannan al'aura guda biyu da muka ambata a baya da kuma al'aura wacce take sassauƙa ita ce abin da ya ɗauka cibiya zuwa asalin al'aurar da kuma abin da ya ɗauka cinya zuwa gwiwa wannan tsakanin abin da yake cinya zuwa gwiwa da abin da yake mara zuwa cibiya wannan ana ce masa al'aura amma al'aura ce wacce take mai sauƙin lamari ba ta kai ga sauran ba to wannan shine zancen da zai haɗa ainihin wato zantukan na malamai guda biyu ya zamana an samu mafita kuma abin da yake ƙara nuna haka bayan shi kansa hadisin Anas da muka ba da labari sannan haka wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a gidansa sai sayyidina Abubakar yayi sallama ya shigo cinyarsa tana buɗe bai rufe ba sayyidina Umar yayi sallama aka yi masa izini ya shigo cinyarsa tana buɗe bai rufe ba sai sayyidina Usman yayi sallama aka masa izini sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sauri sai rufe cinyoyinsa sai ya ce ta yaya ba zan ji kunyar wanda mala'iku ke jin kunyarsa ba kenan wannan ya nuna kenan wannan mahallin mahalli ne na akwai bukatar a rufe shi ko don kunya ta haka kaga duk abin da ba za ka so a gan shi ba saboda kunya a tare da kai to yana daga cikin abin da kenan bisa wato al'ada da ɗabi'a ya kamata a rufe shi kuma abin da ake rufewa shi ake cewa al'aura don haka dan an kira waɗannan waje wurare al'aura ba a yi kuskure ba sai dai al'aura ce kashi biyu ce kuma eh, hakan ɗin zai zai- zai hukunta cewa kenan wadda da a ce zai yi sallah ya rufe asalin al'aura guda biyu da ake magana sai wani abu ya bayyana na daga wannan al'aura wacce take mai sauki to abin ba zai kai ga a ce sallarsa ta lalace ba idan mun tafi akan cewa ba su ne asalin al'aura da aka yi haramci zuwa ga duba ba kuma wannan shine da ke mafi inganci wal mar'atu kulluha awratun ma ada al wajhi wal kaffayn malati amma mace dukkanta al'aura ce in ban da fiska da tafukan hannu wannan ittifaki ne tsakanin malamai cewa mace dukkanta al'aura ce idan ka yi la'akari da kanta hadisi ya tabbata ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yaqbalu Allahu salata haidin illa bi khimar Allah baya karban sallar mai haila wato wacce ta kai ta jinin haila illa bi khimar sai da khimar khimar kuma shine sutura da ta rufe tsakar kan mace ta sauko kafadinta abin da ya rufe kan mace ta sauko kafadin in ka ji an ce khimar to ka tabbata cewa dukkan gashi ya rufe ki khimar sutura ce mai rufe dukkan gashin mace ta rufe kunnuwanta ta rufe kuma wuyanta wannan arki ake cewa khimar sannan riga kuma ita ce abin da take ɗauka daga wuya ita kuma ta yi ƙasa sai annabi salma yake cewa Allah baya karɓan sallar macen da ta kai ce haila sai da khimar kenan sai ta rufe gashin kanta sai ta rufe kafaɗin sai ta rufe wuyanta sai ta rufe kunnanta wannan kenan dangane da saman mace sannan hadisi ya tabbata na ummu salama radiyallahu anha ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah atusalli almar'atu fi khimarin wa dir'in wa laysa alaiha izaru ya ma'aikin Allah shin mace za ta iya ta yi sallah alhimar da riga babu zani tare da ita ba ta ɗaura zani ba daga ita sai himar sai sai riga sai ce da ita idza kana dir'u sabiqan yughatti dhuhura qadamaiha yace zai za ta iya amma idan rigar ta sassauto idan rigar ta sauka har ta rufe wato diga-diganta har ta rufe doron kafafunta to kaga wancan hadisin na farko da yake nuna ba za a karɓi sallar mace ba sai ta rufe kanta da wannan hadisin da yake nuna cewa mace za ta iya sallah a doguwar riga amma da sharbi in ta rufe kafafuwanta wannan ya nuna maka kenan gaba ɗayan mace a ce amma sai dai a sallah fiskarta da tafukan hannayenta ba sa daga al'aura kamar yadda Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma ya fassara fadin Allah ta'ala wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha da alwajh wal kaffan da Allah ta'ala yace kada mata su bayyana adansu illa ma zahara minha sai abin da ya bayyana na daga adam sai Abdullahi dan Abbas yace ma zahara minha alwajh wal kaffan abin da ya bayyana shine fiska da tafukan hannu shine abin da ya bayyana shine fiska da tafukan hannu to wannan a matsayinsa na mafasarin alkur'ani mai girma fahimtar da yawa ma zahara minha shine fiska da tafukan hannu da haka mace dan ta yi sallah fiskar ta a buɗe tafukan hannunta a buɗe babu wanda ya ɓata sallata cikin maluma hal maluman da suke ganin wajibcin niqabi ga ya mace ba su ɓata sallar macen da ta yi sallah babu niƙabi ba sun tafi akan cewa fiskarta da tafukan hannunta a sallah ba al'aura ba to wannan abin da malam ya faɗa kenan magana ce ingantacciya karɓaɓɓiya cewa mace gaba ɗayanta al'aura ce in ban da fiska da tafin hannu ta haka waɗannan wurare da aka ambata tun daga gashi har zuwa ƙafafu al'aura ce ga mace ko a sallah kuma ba a sallah ko a sallah ko ba a sallah ba al'aura ce ga mace ba hali mace ta bayyana gashin kanta ko ta bayyana kirjinta ko ta bayyana wuyanta ko ta bayyana tafin kafarta ga mazajen da suke ba muharramanta ba ba kuma mijinta ba bai halatta ga mace ta yi haka amma za ga yadda mata suke suke wasa da musamman kafafunsu za ga mace ta ɗaura zani an yi lalle kuma zanin an ɗaura shi iya kwabri kuma an yi lalle mai hoton maciji ko mai tsutsa a je asibiti a je a hau a caɓa a je tasha a je kasuwa a je kaza duk a haka a cikin irin wannan yanayi wanda wannan ba daidai ba ne ba mace dukkaninta al'aura ce ta iya bakin ƙoƙarinta ta ainihin wato rufe a dukkanin jikinta iya ikonta da abin da zai rufe ta ba tare da ya ba da wata alama na al'aurarta ba idan mace ta yi sallah da wani abu a bayyane na daga al'aurarta to sallarta ba ta karɓu ba kamar da annabi sulma ya ce Allah baya karɓar sallar wacce ta kai ta haila sai da fima kenan mace inda za ta yi sallah gashin kanta a waje to sallarta ba ta yi ba kuma ina jin tsoron mace ta yi sallah ƙafafunta a waje ita ma sallarta ba ta yi ba na faɗi cewa ina jin tsoron faɗan haka saboda mata da yawa ba sa rufe ƙafafunsu za su yi sallah haka suke yin sallah kuma gashi nan hadisin ummu salama wani salma yana cewa eh za ta iya idan kana dir'u sabiqan idan har rigar doguwa ce yughatti zuhura qadamaiha za ta rufe diga-diganta haka idan mace ta sanya zani zanin ta rufe kafafunta in ta sanya hijabi hijabin ta rufe kafafunta in doguwar riga ce doguwar riga ta rufe kafafunta wannan shine wajibin da yake kanta na rufe al'aura a yayin da take za ta yi sallah shi yasa malamai na fiqh sukan yi wani lagazi akwai abin da ake ta masa lagazi a wajen malamin fiqh shi ne waɗansu ‘yan matsaloli ne haka masu ɗan firgitarwa masu bakatarwa to daga ciki irin waɗannan matsaloli akwai matsala wacce take cikin wannan babi da suke lagazi da ita suke cewa mace ce tana yin sallah tana cikin yin sallah da wani namiji ya yi magana sai sallar ta ɓaci wai wace ce wannan matan tana yin sallah wani namiji ne kawai ya yi magana yana yin magana sai sallar ta ɓaci wani ana ce masa lagaci wasu matsaloli ne wanda suke kawai na bakatarwa na wasu kwakwalwa to da suka tashi ba da amsa suka ce ita ce baiwa wacce take sallah babu himar a kanta sai ubangidanta ya ce ya ‘yanta ta tana sallah to sallah ta bace saboda ai ita baiwa baiwa ita ai za ta iya kanta ba al'aura ba ne baiwa kanta da wuyanta ba al'aura ba za haka za ta iya ta yi sallah ba ta rufe kan ba to tana cikin sallah a matsayinta na baiwa sai ubangidanta ya ce ina wance na yanta ki to yana faɗan haka sallar ta ɓaci saboda ai kanta abu ne ta riga ta zama ya kuma da haka sallah ta ɓaci malam ya ce wa tukrahu salatu bis sarawil illa idza kana fawqaha shay'un an ki sallah makaruhi ne as-salatu bis sarawil sallah a cikin wando wato sallah da wando kadai illa idza kana fawqaha shay'un sai dai idan saman wandon akwai wani abu to nan mas'ala ce kuma har yanzu da take komawa zancen da muke na al'aura sai dai kun san sutura al'ada ko da ne daga al'ada su su a wancan lokaci ai galibi wando ba shine mafi yawan sutura su ba sutura su a wancan lokaci zani ne da mayafi wannan shine galibi ba wai babu wando bane akwai wando inda babu wando ai da nan sura ba zai ambaci wando ba ya ambaci wando domin wannan kusan nassin hadisi ne kawai malam ya danye tasarrufi ne a cikin lafazin amma wannan salama ya hana na hannun nabi sallama عن الصلاة في السراويل ليس فوقها رداء sallama ya hana yin sallah a cikin wando wato da wando sama babu mayafi saboda su a da in sun ce set in sun ce hulla suna nufin set na zani da mayafi da namiji yake daurawa to da shine tufasu zani da mayafi wanda har yanzu akwai masu wannan al'ada in ka je irin su Malaysia Indonesia sai ka samu har shugaban kasa ma da zani sai sosai ma gaban kasan indonesia indonesia sai ka ganshi da ka ganshi da da da zani da zani da kuma riga su kuma suna sa ba mayafi suke yafawa ba zanin ne ko za a daura kuma sai a sa riga eh haka ne indonesia malaysia thailand duk suna da wannan al'ada to almuhim annabi sila da min Allah tabbata garshi shine ya hana yin sallah da wando zalla ba tare da saman wandon abu wani abu ba na abin da ake nufi in an ce wando zalla shine da namiji ake magana mace kan mun gama da zancanta yawa da namiji ake magana in an ce wando zalla nan ana nufin wandon da ya rufe al'aura karama da babba mutumin da ya sanya wando ya rufe cibiyarsa ya rufe har gwiwarsa amma daga cibiyar ke sama babu komai a jikinsa mewa daga gwiwar ma in kasa irin shornikan nan ne babu komai shin in yi sallah a haka ta yi amsa shi ne ta yi sallah ta yi sai dai hakan ɗin da ya yi makaruhi ne amma amma na zai zama makaruhi ne idan ya zamana al'adarsu al'adar wajensu akwai sutura akwai sutura fiye da haka idan ya zama na al'adarsu ba wata sura fiye da haka ya za a yi ba da za a yi haka suke akwai wuraren da za ka je ka samu suturan maza kenan daga kunkumi zuwa kwabri duk abin da aka ɗaura in na mayafi ne in na ganye ne in na wando ne to shi ne suturan akwai wuraren da za ka samu har matansu ma haka to amma mace ba za a karɓa ba me yasa saboda ai ita ɗin al'aura ce ai shi namijin wurin da ya bayyana dama ba al'aura ba don haka idan har ya zama na al'ada su ce haka ba su san wata sura ba ma sai wannan to wannan ba da can karhanci haka suke al'ada su amma ga waɗanda suke da al'ada rufe saman jikinsu a al'adunsu in za su ga sarki in za su ga wani babban mutum idan za su je kasuwa idan za su yi tafiya idan za su yi baki idan za su je neman aure duka za a nemi sutura a rufe sama a rufe ƙasa a yi kwalliya a gyara jiki a fito fes ya fito ɗan adam mai kamala bisa al'adarsu suna irin wannan shirin saboda la'akari da wanda za su je gabansa to irin waɗannan mutane ba daidai ba ne ba sai sun zo sallah kuma su nuna kaskanci da talaucin sutura ba daidai bane saboda ubangiji ta'ala ya ce ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin ya ku ƴaƴan adam ku riƙi adon inda kulli masjidin yayin duk sallah don haka ashe mutum zai kure a dakarsa ko kuma mutum zai kyautata suturarsa gwargwadon yadda al'adar ta tanada a lokacin da zai yi sallah mutum ba zai kaskantar da sutura yayin da zai yi sallah ba irin suturar da ba zai iya shiga gari da ita ba ba zai iya zuwa kasuwa da ita ba ba zai iya zuwa gaban wani babba da ita ba amma ita ce ya zaɓa don yin sallah to kaga idan har ya zama na mutane suna da al'adar sutura fiye da wando ɗaya sai ya zo kuma ya sa wando ɗaya sama da wandon ba komai kuma ya sallah bai kyautawa kansa ba kuma bai kyautawa sallarsa ba to shi sa malam yace an ki sallah a wando ba tare da wani abu ba tare da akwai wani abu a saman fitar ba wannan kuma nassin hadisi ne kamar yadda muka ambata annabi sallama shine ya fara jin haka to a zancen cewa al'aura ta haƙiƙa haramtacciyar al'aura ita ce waɗannan abubuwan guda biyu da ke jikin ɗan adam na al'aura su ake nufi to a wurin masu wannan fahimtar sai ya zama ko da a ce wandon ƙasan cibiya yake ko da a ce wandon bai kai gwiwa ba a cinya yake to duk hukuncin ɗaya ne makaruhi ne ya yi sallah haka ma idan ya yi sallarsa ta yi amma a wajen waɗanda suke ganin cewa al'aura ya haɗa cibiya ya haɗa gwiwa to duk wanda ya bayyana su to zai zama sallarsa ta ɓaci saboda wajibi ne rufe al'aura a cikin sallah ina fata an fahimta wa man tanajjasa thawbuhu wa lam yajid thawban ghayrahu wa lam yajid ma'an yaghsiluhu bihi aw lam yakun indahu ma yalbasu hatta yaghsilahu وخاف خروج الوقت صلى بنجاسته هكذا مالن yace wa man tanajjasa thawbuhu wadda tufafinsa ya ya shafi najasa ina tanajjasa wadda tufafinsa ya shafi najasa ina tanajjasa wadda tufafinsa ya shafi najasa ko najasa ta samu tufafinsa walam yajid tauban khairu kuma bai samu wata tufa ba wannan ba walam yajid ma'an yaghsiluhu kuma bai samu wani ruwa da zai wanke wannan tufar ba eh walam yajid ma'an yaghsiluhu bihi kuma bai samu ruwa da zai wanke shi da shi ba da zai wanke ne najasar ko tufar da shi ba aw lam yakun wannan tufa bai komawa ay yarsiluhu damirin namijin najasa ya mace ce at-thawb kuma namijin yawa bai samu ruwan da zai wanke tufafin bihi da shi ba aw lam yakun indahu ma yalbasu ko kuma babu a wajensa abun da zai saka hatta yaksilahu har ya samu dama ya wanke mai najasa wa khafa khuruj al-waqti kuma ya ji tsoron fitan lokaci صلى بنجاسته يسلسا دنجسسا to anan malam yanzu yana magana akan yanzu ya koma magana akan najasa akan najasa a jikin tufafi kamar yadda muka ambata cewa kawar da najasa ko a jiki ko a tufafi ko a wurin sallah sharaɗi ne na sallah amma wanda yake ɗauke da sharuɗa guda biyu me ne sharuɗa guda biyu nan aha azzikr wal qudratu tunawa da samun iko ya zama ka tuna akwai najasa ko ka sani akwai najasa sannan ya zama kana da iko na kawar da ita in baka tuna ba ko baka sani ba har sai da kai sallah to magana ta ƙare idan ka sani ka tuna amma ba ka da ikon rabuwa da ita to nan ma magana ta ƙare mun yi takaitaccen bayani akan wannan yadda za a fahimta a karatunmu na baya da wuce yanzu maganar da yake malam ya koma wannan zance cewa wadda tufafinsa ya samu najasa to kafin a zo maganar sallah to zai duba waɗansu alternative zai duba waɗansu mafita sai in ya rasa su mafita ta farko shine ya duba wani tufafin idan akwai wani tufafin to sai ya ajiye wannan mai najasa ya sanya marar najasa an yi mafita ɗaya idan babu wani tufafin to ya nemi ruwa ya wanke wannan tufafin da zai yi sallah da shi din in ya so ya rufe al'aurarsa da wani abun da zai rufe al'aura kafin wannan ya bushe wannan alternative na biyu ta tabi ke shine ya cire ya dan rufe al'aurarsa da wani abu temporary wanda shi wannan abun ba zai ba zai ba zai samu damar yin sallah da shi ba sannan ya wanke wannan din idan wannan bai yiwu ba ko kuma ba wannan bai yiwu ba ma'ana ruwan bai samu ba da zai wanke ko kuma ga ruwan amma ba shi da abin da zai saka a jikinsa ya tare har ya samu dama ya wanke wannan wannan duka mafita guda uku babu ba wani tufafin daban ko kuma ba ruwan wankewa ko kuma ga ruwan wankewa amma ba abin da za a saka a jiki a rufe al'aura sannan a wanke din sannan ya ji tsoron fitar lokaci salla bi najasatihi yayi sallah da najasarsa wannan ya zama me kenan eh a cikin sharuɗa guda biyu da muka ambata yana wani ɓangare ba al-qudra al-qudra yana qudra ba da san azzikiru ai ya sani ya san da ita yawa al-qudra shi zamu iko inda duk wanda ya rasa waɗannan mafita guda uku ba shi da iko ba wani kayan da zai saka ba ruwan da zai wanke ko ga ruwan da zai wanke ma amma ba abin da zai saka ya tare al'aurarsa sannan ya wanke kuma ma kuma ma lokaci zai iya fita in yace zai yi haka to yayi sallah da najasarsa to kun ga anan kenan sallah da najasa tana iya yiwuwa idan mutum ya buga ya buga bai samu mafita ba kuma abin da yake nuna cewa sallah da najasa yana iya yiwuwa har yanzu dai a hadisin da muka ambata wancan sati wanda manzo Allah sallama yake yin sallah sai sahabbai suka ga ya cire takalmansa su ma sai suka cire takalmansu da ya da sallah ya ce yaya kuka cire takalman ku suka ce mun ga kashi da naka sai ce to ai ni mala'ika ya sanar da ni cewa takalma na akwai na dasa shi yasa na cire wannan hadisin ya nuna mana cewa kenan abin da aka sallata da farko kafin ya samu labarin najasa din na sallah yayi tunda bai sake shi ba bai ce mu sake sallah ba ba su ga ya ɗauko sallah daga farko ba ci gaba kawai kenan abin da aka sallata daga lokacin da aka fara sallah zuwa lokacin da aka tuna najasa sallah ta yi ashe kenan wanda ya manta najasa sallarsa har ya idar da ita sallarsa ta yi ashe wanda ba shi da iko ma na kawar da najasa har ya idar da sallarsa sallah ta yi malam ya ce ولا يجوز تأخير الصلاة لعدم الطهارة بايا حلتا جنكرن صلى don rashin tsarki wa man fa'ala zalika wanda ya aikata haka faqad asa rabbahu to hakika ya saba ubangijinsa haka ne yawa to wannan matsala mun ɗan yi magana akan ta kwanakin baya dangane da sallah ba tsarki muka ce ita kanta mazhabar malikiya sabani ne tsakanin malaman malikiya bima fihim al-imam al-kabir ko awil akbar fil mazhab hatta babban limamin mazhabar imam malik shi ma an samu sabani da shi akan wannan matsalar a cikin mazhabar an karanto mana baitukan da malaman malikiya suke kawowa akan wannan mas'ala mutum ne ba shi da tsarki na rashin tsarki in an ce tsarki ana nufin na rashin alwala ko rashin taimama ba alwala ba taimama rashin tsarkin nan ko karamin tsarki ko babban tsarki karamin tsarki alwala ba shi da ita ba taimama babban tsarki wanka ne a kansa amma bai yi wankan ba kuma ba kasar da zai yi taimama wannan shine asalin rashin tsarki malam yace duk wanda ya bar sallah baya halatta a jinkirta sallah dan rashin tsarki wato kenan malam ya tafi akan fahimtar me cewa mutum ko da bashi da alwala bashi da taimama akwai janaba a jikinsa ko ta gama wankan haila ba ta yi wankan ba lokacin sallah yayi babu ikon yin wanka babu ikon yin taimama baya halatta a bar sallar ta wuce bai halatta a bar rana ta fadi ba a yi sallar ba a yi ta haka babu tsarki wannan ita ce fahimtar mal muka ce a mazhabar ma zan cika hudu ne suka ce wa man lam yajid ma'an wala mutayammaman fa arba'atu al-aqwali yakuna madhhaban yusalli wa yaqdi aqsu ma qala malik wa asbahu yaqdi wal ada'u li ashhaba suka ce wadda bai samu ruwa ba kuma bai samu ƙasar taimama ba fa arba'atul aqwali yahkuna madhhaban to sana hakai suna hakaitowa zantika guda hudu ne a madhabar malikiya yusalli wa yaqdi akwai zance mai cewa yayi sallar a haka kuma ya ramata yayi sallar a haka ba alwala ba wankan ba taimama a haka zai yi sallar wa ya in ya so san da ya samu dama ya alwalar ko ta samu dama ta alwalar to sai ta sake ta ta rama ta wani ta ce fatawar ibn al-qasim na malikiya shi kuma suka ce abin da ya sake ta kan wannan fatawa saboda fadin manzon Allah sallama ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu abinda na umarce ku da shi ku zo da shi iya ikon shi kuma wannan bashi da ikon da ya wuce haka iya ikon ta kenan yanzu ya sallah ba shi da ikon alwala ba shi da ikon taimama tunda an ce ya zo da iya ikonsa to yanzu ikonsa kenan kawai yanzu abu da zai iya shine sallah amma ba zai iya alwala ba zai iya taimama ba to tunda shari'a cewa ta ce ka zo da iya ikonka to kenan sai ya yi sallah ba zai ke aikata wannan umarnin ba saboda ba shi da wani iko na gaba wannan ita ce fahimta ibnu qasim sannan yace arama kuma ihtiyata saboda ai riko da precaution amma dai asalin mas'alar shine ai sallar a lokacin ko da ba tsarkin a wajen ibn qasim aksu ma qala malik sun kuyan abin da malik ya faɗa shi ma malik kuma sun kuyan wannan ne fahimtarsa shine la yusalli wa la yaqum ba zai yi sallar ba ba kuma zai rama ba shi kuma imam malik ya gina wannan fahimtar ne akan faɗin manzon Allah sallama لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ Allah baya karban sallar ɗayanku idan ya hadafi har sai ya alwala. Da faɗin Allah ta'ala, La taqrabu salata wa antum sukara ko wala junuban illa abiri sabili hatta tagtasilu kar ku kusaci sallah kuna maye kar ku kusaci sallah kuna da janaba sai in mai tsallake hanya zai wuce ta masallaci hatta tagtasilu har sai kun yi wanka ta haka ba a yin sallah babu zargi ba a yin sallah ba alwala ba wanka ba taimama ba a yi wannan ita ce fahimtar imam malik wadda a wancan karatun ita muka rinjayar yanzu ma ita muke rinjayarwa shi malam mai ahalar ya tafi kan fahimtar ibnu al-qasim cewa mutum ba zai jinkirta sallah kawai dan bashi alwala dan bashi yamma ba amma da ce mai inganci ba alwala ba yamma to ba sallah Allah baya karban sallar mai hadasi har sai yayi alwala sannan haka baiti ya ci gaba da cewa wa asbahu yaqdi asbaghu daga cikin almajiran imamu malik shi kuma fatawarsa shine mutumin nan zai rama ba zai yi ta lokacin ba ba zai yi ta lokacin ba saboda hadisin da muka karanta yanzu Allah baya karban sallar mai hadasi amma wa yaqdi zai rama ta saboda ai wai wajibi ne a kansa kuma bai aiwatar da shi ba duk wanda kuma akwai wajibi a kansa bai aiwatar da shi ba to wuyansa ba zai nauyi ba zai sauka a wuyansa ba har sai ya yi shi shi yasa yake to zai ramu wal ada'u li ashhaba al ashhabu shi ma almajiri ne cikin almajiran imam malik shi kuma yace a'a zai yi ta a lokacin kuma ba bukatar ya rama shi ma dalilinsa hadisin ibn al-qasim cewa annabi sallama ya ce abinda na umarce ku da shi ku zo da shi mastata'tum iya ikonku yace don haka yanzu iya ikonsa kenan sai ya sallar a haka kuma ba dalilin ya rama tun da ya riga ya yi ya zo da iya ikonsa to ba bukatar a ce kuma ya sake ramawa nan gaba in an ce ya rama nan gaba kenan umarni bai fada a kansa ba tun da ya zo da iya ikonsa to ya kamata a ce zance kuma ya kare tun da haka aka ce ya zo da iya ikonsa kuma ya zo da iya ikonsa to ya za a ce zance kuma bai kare ba sai ya rama don haka ashabu ya ce shi kuma fahimtarsa shine mutum ba bukatar kuma sai ya rama zai ta lokaci in ka da ce mai inganci ba a sallah babu babu sallah don haka magana ta malaki nan bai fatawa ce ta ibn qasim wacce ta sha bamban da fatar Imam Malik wanda akan ta ne muka rinjayar Malik yace wa man lam yajid ma yasturu bihi awratahu sallahu yan haka ne wa man lam yajid ma yasturu bihi awratahu wanda bai samu abin da zai suturce al'aurarsa da shi ba sallahu yanan yayi sallah tsirara ita ma alƙibla mun faɗa lokacin da muka yi karatu afwan wannan suturta al'aura mun faɗa cewa shi ma sharaɗi ne na sallah wadda yake da sharaɗi guda biyu idan mutum yana sane ko yana tune da haka sannan kuma ya zama na cewa yana da ikon suturta al'aurar tasa ina za mu san misalin wadda baya sane ko ya manta bashi bashi sutura ko bai san bashi sutura ba yayi sallah da ba za a samu ba na yawwa ka kamo tasha aha eh eh kamar mutumin da ya ce wandonsa ya fashe kuma rigar karama ce bai san wandon ya fashe ba yana faruwa ko wando ya fashe mutum da zane da ya zo sai yayi ruku'u sai wanda sai ya dare ta kasa shi bai sani ba ashe na bayan na sahu suna kallon sa ko in yi sujada sai wandon sai sai ya bude sai al'aura sai ta bayyana kaga wani abin sani ba yawwa sannan kuma hakan nan mutumin da yake da yake da tufa shara-shara bai farga ba don wani zaka ga ya sa riga shara-shara to ga alama dai bai san haka take ba masu ganinsa sun fi sanin cewa rigar ta shara-shara ce shi bai san haka take ba domin za ka ga bai sa komai ta ciki ba kuma inda a ce ya sanya ake ganinsa da ba zai iya yiwuwa ya yawa amma sai ga yana yawa ya zo yana sallah rana tana haska shi na gabansa suna ganin al'aurarsa. Kaga irin wannan rashin sani ko kuma ya sani ɗin wandonsa shara-shara ne, rigan ma shara-shara ce, yana zuci-zuci zai kuma gida ya canza sai ya manta, har lokacin sallah ya aka yi sallah a haka, har sai daga baya sai tuna au, ashe fa kayan da ke jikinsa shara-shara ne ana ganin al'aura. to irin wannan duka a babin mantuwa ne ko kuma wanda ba shi da ikon rufe al'aura kamar yadda muka buga misali karatun baya kamar irin masu kuna masu jinya wanda ba hali su rufe jikinsu da sauransu to irin wannan idan mutum ba shi da iko ko kuma bai samu abin da zai rufe jikinsa da shi ba ba sai iya jinya ba bai samu abin da zai rufe jikinsa da shi ba yana jeji ya kwafi kaya ɗan shigar ruwa zai yi wanka sai aka ɗauke kayan da aka ɗauke kayan ya fito ya duba kaya ya rasa bai yi sallar la'asar ba rana tana shirin faduwa ba daidai wannan lokaci sai ɗan samu bayan wata bishiya ya kabbara ya sallar su talasa ya idan ya ce sai ya dawo cikin gari ya nemi sutura to da ya zai shigo garin ma ai wanda wani dubu yi ko don haka wadda bai samu abin da zai rufe jikin al'aurarsa da shi ba to a dalilin wannan karatun abin da yake cewa a dalilin wannan fa ba za a bari sallah ta wuce ba ba kaman wancan tsarki da muka magana akai ba yawwa a dalilin wannan ba za a bari sallah ta wuce ba yayi sallar sa oriyanan rara saboda shi ne halin da shi ne ikon da yake da shi la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah baya dora wa rai sai abin da za ta iya wannan kuma anan wannan hadisin zai yi aiki ma amartukum bihi fa atumit masafat abinda na umarce ku da shi ku zo da shi iya iko wa man akhta al-qiblata a'ada fil waqti malam yace wanda ya kuskure wa al-qibla a'ada ya sake sallarsa fil waqti a cikin lokaci wadda ya kuskure wa alƙibla nan ana nufin kenan ba wadda ya mata ganganci ba wadda ya canza alƙibla da gangan ya san ga yadda alƙibla take amma sai ya canza da gangan to sallarsa ba ce ba saboda an umarce shi da fuskantar alqibla fa wallu wujuhakum shatr almasjidil haram ku juya fiskokinku ainihin wato daura ko jiha ta masallacin harami wa haitu ma kuntum fawallu wujuhakum shatr a duk yadda kuke ku juya fiskokin ku ta yadda masallacin harami yake don haka wannan umarni ne wajibi ne mai sallah ya fuskanci alƙibla idan ya juya ta ya canza ta da gangan to sallarsa ba ta yi ba ta ɓaci amma wanda ya kuskure alƙibla ya yi ijtihadi kenan ya yi bakin ƙoƙarinsa kuma kun san kuskure alƙibla ba ne mai sauƙi ga wanda bai san waje ba amma kuskurewan suna ya tara idan mutum ya girman kai gashi nan a gari ga mutane suna wucewa amma ya ƙi tambaya haka kawai yake bari ya ijtihadi wannan ijtihadin nasa batil lalataccen ijtihadi la ijtihada ma an nas ba ijtihadi da nas me nas ga yan gari nan sun san abu ka zo ka ce zaka ijtihadi a ai kamar ga aya kana gani ne karara ka ce bari ka ijtihadi ka samar da hukunci ko ga hadisi kada ka ce zaka ijtihadi ka samar da wani hukunci a zaka yi aiki ne da abin da ya bayyana na dalili don haka wanda suka san alƙibla sun za a tambaya su amma idan ya zama na cewa kusa da shi ba wanda zai tambaya ko ma a dokar jeji ne babu babu mutane kusa ko kuma a garin ne amma kuma wuri ne wanda yake wato ba mutane a kusa ana bacci ko wani makamancin haka to sai ya yi ijtihadi ya duba ina ne ya fi kama da alƙibla a tasa fahimtar sai ya yi sallarsa a irin lokutan da aka ci gaban nan ma alƙibla ta zo da sauki wa mutane yanzu alƙibla har a jikin sallah ya kwana akwai akwai alamar alƙibla har a sallah to bari ma wannan sallah ya zaka ce yanzu a masallacin nan bai fi mutum talatin da suke da irin ta ba amma waya ba waya yanzu application ne ko application ne kuma kuma yanzu a cikin masallacin nan zaka samu cewa fiye da rabi suna da irin wannan wayar to kaga yanzu an samu sauki aƙalla ijtihad za ta taimaka maka wajen ijtihad duk da cewa ita ma ijtihad ne ita ma ijtihad ne ba nafsi ba ce ijtihad ne ita ma duk da haka za ta taimaka maka wajen ijtihad to almuhim idan mutum ya kuskure sai ya yi sallah a haka to babu komai sallarsa ta yi kamar yadda ya tabbata a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Amr ibn Rabi'a yace sun yi tafiya tare da Annabi alaihi salatu wassalam sallah ta same su a cikin dare a cikin duhun dare to kowa sai yayi sallarsa yadda yake ganin ta masa nan ne alƙibla daga baya da gari ya waye sai suke sanar da manzo Allah sallama wannan yace ni nan na kalla wannan yace ni can na kalla wannan yace ni can na kalla sai Allah madaukakin sai ya saukar da aya fadin Allah ta'ala na'am fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah fa aina ma tuwallu tuwallu fa thamma wajhullah yadda duk kuka duk da kuka fuskanta ainihin fuskar Allah take wato nan sai aka kwantar musu da hankali cewa hakan bai cutar da sallar su ba sannan mun ba da kissar masu sallar masallacin banu salama a madina lokacin da aka canza alƙibla ba su da labari suna cikin sallah kuma suka canza alƙibla wadda ba su sake sallar da suke yin ba ba su kuma bata ta sun ɗauko daga farko ba da wannan ya nuna cewa kenan wanda ya kuskure wa alƙibla karon farko to sallarsa bata ɓaci ba da zai ida da sallar a haka sallar ta yi ba bukatar sai ya sake ta sai malam yayi wata magana anan mai muhimmanci yace wa kullu i'adatin fil waqti fa hiya fadila wa kullu ma tu'adu minhu as-salatu fil waqti fala tu'adu minhu al-fa'idatu wan nafilatu da malam yace wanda ya kuskurewa al-qibla a'ada fil waqti ya maimaita a cikin lokaci me yake nufi da ya maimaita a cikin lokaci wanda ya kuskurewa alƙibla wannan sallar ya sake ta inda sauran lokaci a ce sallar la'asar ne ya yi ta ƙarfe hudu bisa istihadi sai ya iso gari ƙarfe biyar sai ya ga ana sallah ana fuskantar wurin da ba nan ya fuskanta ba ya sallah ko kuma ya tambaya sai aka gaya masa to tunda da sauran lokaci a ada to sai ya sake wannan sallar tunda akwai sauran lokaci an fahimta kenan inda a ce rana ta faɗi ba ba lokaci ya wuce ba to shi kenan ba zai sake to anan zaka tambayi malikiya to me yasa ba dalili akan wannan Allah ya musu rahama inda sauran lokaci karama kenan in lokaci ya wuce ba za karama ba to in dai har in lokaci ya wuce za a ce ta yi me yasa ba ta yi ban lokaci bai wuce ba ko ba haka ba don haka babu dalili akan wannan duk wanda ya kusurewa alƙibla ya riga da ya yi sallama to ba buƙatar ya sake sallah ko da sauran lokaci ya riga ya yi ta ai inda a ce da a sake da wancan sahabban na anguwar banu salama ai da sun sake wannan sallar inda suna cikin yin ta ne ma aka gaya musu da sai su ɗauko ta ma daga farko amma kawai sai suka juya suka ci gaba da sallar wanda yake nuna abin da suka yi kafin su sani ɗin ya yi kaga ƙarewar ma sauran lokaci kenan sallar ma ba gama ta kenan akan wannan fahimtar fa da a ce kana sallah kana fuskantar wani wuri kana cikin sallah sai wani yazo sai ya juya ka ka zuwa ga asalin alqibla to kenan abin da ka sallata daga farkon sallar zuwa wannan lokacin bai yi ba inda a cikin lokaci ne kaga ba da ya faɗi wannan kuma cikin malama da haka matsalar a maimaita a cikin lokaci ba ta taso ba amma ko ina ne malikiya suka faɗa suna faɗan wannan idan abu idan idan kuskuren ba wani mai tsanani bane ba wani mai tsanani bane sai su ce a maimaita a cikin lokaci in mai tsanani sun ce a'ada abada ya maimaita har abada to kaga abin da za a iya yabe maka shi shine za a ce maka a maimaita a cikin lokaci wato inda ma baka maimaita ba komai da haka shi yasa malam anan sai yayi wani dan karin bayani sai ya ce wa kullu i'adatin bil waqti dukkan maimaitawa a cikin lokaci fahiya fadilatu mustahabbi ba kaji ba dukkan maimaitawa a cikin lokaci to mustahabbi kenan an ga dama ba za mu maimaita ba jama'a an fahimta yawwa in an ce maka me ake nufi da mustahabbi eh abin da aka so abin da aka so menene hukuncinsa a wajen malamin usul mustahabbi ina ɗaliban usul halal kuma mustahabun me hukuncinsa a wajen malamin usul madalla yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tariku ana ba da lada wanda yayi amma ba a hukuba wanda bai yi ba shine mustahab yanzu da aka ce a maimaita a cikin lokaci kenan in baka maimaita ba baka da laifi to shi sa ko a wajen su ma maimaitawan ba dole bane suka ce wa kullu i'adatin bil waqti ba ma maimaita wannan mai alkibla ba duk ma wurin da kake karatu a malikiya kaji an ce maka a'ada bil waqti ya maimaita a cikin lokaci duk matsayin su daya mustahabbi ne wannan maimaitawar inda kaji an ce ma a cikin lokaci wa kullu i'adatin bil waqti duk mas'alar da kaji an ce a sake mata sallah a cikin lokaci fa hiya fadilatu to sake wannan mustahabbi ne ba dole ba wa kullu ma tu'adu minhu salatu yace kuma duk abin da kaji ana sake masa sallah fil waqti a cikin lokaci duk abin da kaji ana sake masa sallah a cikin lokaci kamar me kamar me ko dai ni bayani ba gane ba duk abin da kaji ana sake sallah sanadinsa duk abin da kaji ana sake sallah a lokaci sanadinsa kamar me kamar kasu al'ibla da muke magana a kai abin da yake so ku ce kenan wa kullu ma tu'adu minhu salatu fil waqti duk abin da kaji ana sake sallah a kansa a cikin lokaci ba a ce a sake sallah har abada ba sai aka ce a sake sallah a cikin lokaci fala tu'adu minhu fa'ita to ba a sake wacce ta wuce sanadinsa wan nafila haka ba a sake nafila sanadinsa an gane karatun nan kuwa yana cikin taurarin wurare a cikin halal eh akwai wasu malaman zaure in ka zo ka ce zaka karatu ce to me zaka karanta in ka ce musu iziya ce kai ahalari ce eh nayi ahalari ce to zan maka tambayoyi a cikin ahalari tambaya guda uku kwarara in ka ci kai ahalari to har da wannan wurin mutum tambaya kullu ma tu'adu minhu salatu fil waqti duk abin da ke sa duk abin da ake cewa a sake sallah sanadinsa a cikin lokaci kamar kaucewa alkibla kamar matsalolin da muka yi a baya ma wanda ya sallah da najasa sai bayan ya idar sai ya tuna a malikiya ya sake ta a lokaci wanda ya sallah tsirara yana idarwa sai ga tufafi a malikiya ya sake a cikin lokaci to duk matsalar da kaji an ce a sake sallah sanadinta a cikin lokaci to fala tu'adu minhu fa'ita to ba a sake wacce ta wuce sanadinsa da a ce mutum zai yi sallah tsirara ta la'asar sai bayan magariba sai ya samu tufafi wannan ba fa'ita ba ita ce fa'ita la'asar ta wuce to ba zai maimaita ta ba duk wanda ya sallah da najasa bai tuna ba sai da rana ta faɗi to ba zai maimaita ta ba lokacin ya wuce shine fadita ta riga ta wuce duk wanda ya kauce alƙibla da la'asar bai tuna ba bai gane ba sai bayan rana ta faɗi ta zama fadita ta wuce to tunda irin wannan abun ana sakewa ne a cikin lokaci kuma ta wuce to ba za a sake ba fala tu'adu minhu al-fa'ita ba a maimaita wacce ta wuce sanadinsa wannafila haka in nafila ce ba a maimaita ta da a ce zai kauce alƙibla ya nafila yana idarwa sai ya gane ba daidai yabo ba to ba zai sake ta da a ce zai yi sallah da najasa ta nafila yana idarwa sai tuna akwai najasa ba zai sake ta da a ce zai yi sallah tsirara ta nafila yana idarwa sai ga sutura ba zai sake ta ita nafila duk mas'alar da kaji an ce a adabil wakati a sake ta cikin lokaci to inda a cikin nafila ne wannan abin ya faru to ba ba a sake ta haka ita ma farillar din lokacin ta ya riga wuce ta zama fa'ita to ba a sake ta na fata mu jimi ma safan da malai yake so ya ko da yake ni ne nake kokarin isar ku ya riga ya isar da safan sa cikin kankanin larabci kuma yau Allah ta'ala a'lam bara ina sallah Na'am. Kace Ya ce a adadin lokaci sai ma karin bayani ka fahimci cewa ramawan ba wajibi ba sai ma ya ce maka ba ma iya wannan ba duk a wurin da kaji an ce a maimaita a cikin lokaci to wannan dalilin da yasa aka ce a maimaita a cikin lokacin ka fahimta cewa ba dalili ne da ya zama wajibi a kansa sai an sake sallar cikin lokaci sai an sake sallar ba in an bata ba sake ba ma ba kuma shine zancen wannan ya ce malam tambaya ta ita ce ci ne ko sha ko shan abu babu kyau a tsaye a to in an hana daya me yasa za a kai tsakani da Allah yawa asali nassi ya zo shi ya hana sha ne a tsaye to amma idan an hana sha a tsaye min babu aula ci ai ci gaba yake da sha ai sha za a iya shaf-shaf ci ya fi sha bukatan nutsuwa ya fi sha bukatan lokaci ya fi sha ɗawainiya haka babu babu ba amfanin neman bambancewa kowanne ba za a saye ba ina so mun bayanin siffofin mani da mazi domin ni ina kasa bambance su har ya sa duk lokacin da na ga jika ko gabana ko kuma baya ko bushewa almuhim mun yi magana akai lokacin da muka karanta muka yi a cikin wannan littafin ahalan ya kamata karatun a ce in mun yi gaba mun yi gaba a dinga mai da hankali sosai kuma ku rinka sauraron abin da aka yi a baya yana da muhimmanci in duk sanda za a yi karatun kuma in an yi a tashi a tafi shikenan sai wani satin to wannan fa ba za a kiyaye abin da ake ba in baka duba littafin ka maimaita karatun sau wani adadi ba kafin a dawo ba za ka zama malami ba sannan idan baka a irin ci gaban da aka samu yanzu baka maimaita ji ba to nan ma ba za ka samu ƙarshen fahimta ba yawa yau maimaita ji din zai taimaka ma wajen ƙarshen fahimta ta yadda in kana ji din ne ma sai kaga a ce an faɗi wasu abubuwa ma hankalinka baya kai don haka ina ina ina ina ina ba da shawara cewa a dinga yawan maimaita ji saboda in ka dan ji din yanzu ne kake kokarin neman abu in ka hakura ka ji din ka kiyaye to gaba ba ruwanka fa eh gaba ba ruwanka ka riga ka wuce wajen sai dai wani abu kuma daban amma in fa baka maimaita ba to fa kullum kana nan a bayan kullum kana cikin bukatar abin da kira baka yi gaba ba mani yana da kauri kuma bai kai mazi haske ba farinsa dukansu farare ne amma bai kai mazi haske ba sannan kuma shi yana da kauri ya bin mazi kauri sannan kuma shi ne wanda in ya bushe yake kanzo kanzo mazi fari ne tsinkakke fari ne fat kuma tsinkakke mazi zai iya bushewa ka rasa shi ma don haka in ka ga har ya yi kanzo kanzo to wannan mani ne sannan suna da bambanci wajen fita bai yiwuwa mani ya fita ba a mafarki ba kuma ba a san da shi ba amma mazi zai iya fita ba ka san da shi ba sai dai ka ji kawai cikin ka jiki amma ba za ka san yaushe ya fita ba shi karamar sha'awa tana fita shi amma mani babbar sha'awa take fita shi kuma yana fita da tunkuɗa fitarsa akwai tunkuɗa a ciki kuma akwai canjin sha'awa lokacin da bai fita za ka shi in dai ba bacci ake ba ko bacci ma wani lokacin sai sai mai bacci sai ya amsa in zai fita da haka shi fitarsa fita ce ta manya sosai da haka babu ba suna da bambanci amma daidai ne kake in kaga bushewa kai wankan da na ba wannan daidai ne duk san da kaga abu farin abu a jikinka baka san yaushe ya fita ba to malamai suka ce kawai kai wankan da na ba mace ta yi shafan shin ya halatta mace ta yi shafan kai akan dan kwalinta a'a bai kamata ba saboda ai dan kwalin mace ba shi da tsananin da za a ce cire shi ai shafan kai yana da yana wahalarwa yawa dai ya zo a sunna shafa akan rawan rawani kuma kun san nan na dan nan ne ai ta zagaya shi ta zagaya shi dan kwalin kuma baya bukatar wannan nan nan nan nan nan da haka mashakkar su tsananin su ba irin ɗaya bane mace abin da ya fi kamata shine ta cire dan kwalinta da ya shafa a kanta kamar yadda ya tabbata sunna idan mutum ya ɗago daga ruku'u wanne ya fi ya riƙe hannunsa ko ya sake duk yadda ya daidai ne in ya riƙe hannunsa daidai ne in ya sake daidai ne saɓani tsakanin malamai wadda suke ganin a mayar a riƙe suna ganin duk riƙe hannu ana yin sa ne a tsaye kuma wanda ya ɗago daga ruku'u yake tsaye ai a tsaye yake shi ma da haka zai riƙe hannu wanda suke ganin cewa ya sake hannunsa suka ce ai ana rike hannu ne a tsayuwar kafin ruku in ya riga ya yi ruku ya gama da tsayuwa don haka ya gama rike hannu kuma wannan matsalolin duka matsalolin sabani kuma mutum kowanne ya yayi ya ce shi tela ne mai dinka kaya sai aka kawo masa ɗinki sai aka ce ya dinka wandan matsatse ko kuma ya dinka shi ya wuce idan sawo to idan ya dinka shi ma zai samu zunubi ni ma ban sani ba istafti kalbaka ka tambayi zuciyarka haka manzon sallama ya faɗa wa wani yace ka zo ne ka tambaye ni kyakkyawan abu da mummuna to tambayi zuciyarka ita ma alƙali ce abin da ka samu kwanciyar hankali a kansa to nagari ne abin da baka samu nutsuwa a zuciyarka a kansa ba to kuskure ne sako ne ka ɗora kanka akan wannan ka'idar ya fi maka yace yana cikin wani yanayi game da hidimar addini wato malam ina fama da wani waswasi ne da kokonto game da alwala da sallah almuhim duka na karanta na gani matsalar ka guda ɗaya ce ta waswasi kuma haka mai waswasi yake ba kai kaɗai bane akwai irin su da yawa idan ya fara alwala sai maimaita ta sau goma in ya fara sallah ya dinga sakowa daga farko kenan ko ya ji bai karanta fatiha ba ko ya ji kamar bai rubutu ba ko ya ji kamar sujada ɗaya yayi ko na makamancin haka wannan shaidan ne kawai abinda malamai suka ce shine mai irin wannan waswasin wato ba zai waiwaici waswasinsa ba idan ka fara alwala sai ka gama ta kawai ba bukatar ka dawo daga baya ko meye ma kai a ranka sai abin da ka gani a idan ka ya waka in ka duba ka ga cewa lalle baka wanke hannu ba ko baka wanke ba amma ka ji a ranka cewa baka wanke ba ka bar wannan ji a ranka kawai in ka fara alwala ka ci gaba in ka fara sallah kawai ka ci gaba in ka ji a ranka ba kai fatiha ba ci gaba share ta fatiha in ka ji a ranka sujada ɗaya kai mance ci gaba kar kai sujada ɗaya kar ka sake ta kar kuma ka sake sallah ka tafi a haka wannan shine maganin shaidan a waswasi duk wanda yake da wannan matsalar in bai dauki irin wannan matakin ba to shaidan ba zai fita a sha'aninsa ba don haka kana cewa akwai bukatar ka samu dan karin bayani duk abin da za ka gaya mu abin da zan gaya ma kenan shine ka fita daga sha'anin shaidan a cikin waswasi ka daina biye shi a waswasi duk waswasin da ya kawo maka ka share shi kawai ka ci gaba in ka fara sau ɗayan nan kar ka bari sai ka dire in da gaske ma ka bar wani abu an yafe ba shi kenan ba dai in da gaske ma ka bar wani abu an yafe saboda kai mai jinya ne mai larura amma ka a daina yawan dawowa ana sake wannan biye shi ɗan ne kuma jinya ba za a samu saukin ta ba idan ana haka sannan sai shawara kuma bayan fatawa shine ka samu ainihin wato masu masu magani irin na islamic medicine magani na na waɗannan magunguna na na ruqya ka samu musu ruqya ka ka nemi taimakon su suna da yadda za su yi insha Allah ta'ala bisa tajruba suna da yadda suke da irin waɗannan cututtuka kuma za ka samu sauki insha Allah ta'ala to ka samu masu ruqya akwai su muna da su a garin nan kamar malam Ahmad ina yawan hada shi da masu irin wannan matsalar kuma su ana samun sauki da izinin Allah na'am eh